الله يفقه قولي أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da huwa cewar rayuwar mu ta iso wannan lokaci a wannan rana ta laraba da muke darasi cikin wannan littafi na al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau za mu tashi babi na 280 babun as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam babin da zai magana salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن درواج أن أبا الحيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاه Imam al-Bukhari yake cewa Yahya dan Sulaiman ya ba su labari shi kuma na cewa Ibn Wahab ya labarta masa shi kuma ya ce Amr dan Haris ya ba shi labari daga Darwaj Anna Abul Haytham haddatha cewa Abul Haytham shine ya ba shi labari an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqa duk wani mutum musulmi da babu abin yin sadaka a wajensa lam yakun indahu sadaqa ay lam yakun indahu ma yatasaddaqu bihi falyaqul fi du'aihi to a cikin addu'arsa sai yace Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati ga Muhammad abdika bawanka wa rasulika kuma manzonka wa salli ala almu'minina walmu'minat kuma kai salati ga mu'minai kai salati ga mumine maza da mumine mata wal muslimina wal muslimat kai salati ga musulmai maza da musulmai mata in ya faɗi haka aka ce fa inna halahu zakatun to za ta zamanto masa tsarki ne tsarkakewa az-zaka tsarkakewa kenan ita kanta zakka da ake bayarwa an ce da ita wato zakatu ne saboda tana tsarkakewa dukiya eh tana tsarkakewa dukiya shi yasa ake ce da ita ita ma as-zaka to wannan hadisi dai hadisi ne wanda yake da'ifi kamar Sheikh Nasiruddin Albani ya da'afa cikin da'if al-adab al-mufrad kuma illatu hadha alhadith shine darwaj din da aka ambata Imam az-Zahabi yana faɗa cikin al-Mizan cewa munkarun to aka ce munkarun to da'ifi kenan wanda ake yi watsi da maganarsa to a dalilin shi wannan darwaj ya saka wannan isnadin ya zamanto mai rauni mun gane ko duk da ma'anarsa kwatankwacin irin wannan ma'ana ɗin ta zo a wasu hadisai ingantattu amma shi wannan isnadi ne wanda yake mai rauni حديثي نقبيتي حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له cikin hadisi Bukhari ya fara cewa Muhammad ibn al-Ala ya labarta musu yana cewa Ishaq dan Suleiman shi kuma ya ba su labari daga Sa'id ibn Abdurrahman Sa'id ibn Abdurrahman aka ce maula Sa'id ibn al-As shi kuma maula ne yantaccen bawa kenan na Sa'id ibn al-As to shi Sa'id ibn Abdurrahman shine yake cewa haddathana Hanzala ibn Ali Hanzala dan gidan Aliyu ya ba shi labari daga Abu Hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kala duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah kai dadin tsira kai salati ga Muhammad da kuma iyalan Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga Ibrahim da kuma iyalan Ibrahim wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma kai albarka ga Muhammad da iyalan Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim kamar yadda kai albarka ga Ibrahim da iyalan Ibrahim wa tarhama ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kai rahama jin kai ga Muhammad da kuma iyalan Muhammad kama tarahamta ala Ibrahim kama yadda kai jin kai ga Ibrahim wa ali Ibrahim da iyalan Ibrahim yace wanda ya faɗi haka shahidtu lahu yawmal qiyamati bi shahada a ranar alkiyama zan masa shaida da shaidar musulunci ma'ana zan masa shaida ya riƙe shahada kalmatu shahada kenan wa shafa'atu lahu kuma zan masa ceto to wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake da'ifi Sheikh Nasiruddin Albani ya da'afa shi hakanan wasu malamai a gabani su ma sun da'afa hadisin saboda shi Sa'id ibn Abdurrahman maula sa'id ibn al-as abinda suka faɗa game da shi suka ce matrukun shi ma wani nau'i ne na da'afa mutum ce matruk wanda ake rabuwa da shi ne kasan suna da ladabi ko mutum yana da aibi ba za su ta faɗan maganganu a kansa ba sai dai su ce kaza kamar misali a da dattawa su ma idan mutum yana waɗansu abubuwa sai ka ce ai ba mutumin kirki ba ne sai su faɗi haka to idan sun ce ai ba mutumin kirki ba ne ko a ce ai ba kammalalle ba ne ba za a faɗi abin da yake yi ba zai ce ba kammalalle ba ne kuma alhali waɗansu ayyuka yake na jarima wanda in mutane yanzu yanzu a ce wannan ɗan kaza ɗin to kaga a cikin maganar ma akwai ladabi ko su ce matrukun ne ko su ce majhulun ne to na haka shi sa'id ibn abdurrahman majhulun ne na abin da suke nufi in sun ce majhul wato ba a ma san shi ba ballanta na ce hadisi ya inganta ta hannunsa ko sai an san mutum ake ɗora shi a ma'auni to amma dai irin wannan siga da mai kama da ita duk da akwai bambanci ta zo kamar wayan Abdullahi ibn Mas'ud wanda malamai sun rawaito ta ta so ce kama da wannan to nan da aka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ƙa'ida ce wacce take yawanci ta balaga sai zamanto al-mushabbahu ghairul mushabbahu bihi wato in ka kwatanta abu da wani abu to shi wanda aka kwatanta din bai kai wanda aka kwatanta shi da shi din ba mun gane a balagar magana haka yake misali kamar a ce zaidun kal asadi ai zaidu kaman kaman zaki yake eh zaidu shaja'un kal asadi zaidu jarumi ne kaman zaki to yanzu wanne ne babba zakin ne ko to na wajen ba ana fifita annabi ibrahim alaihi salam akan annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam wato nan ba gwargwado ne ba an kawo tashbihi ne na gwargwado ba a'a ana kamance kamanceceniya ne irin salatin da yayi ma Ibrahim yayi irin sa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nuna cewa Annabi Ibrahim yana da daraja akan Annabi bane ballantana akwai koyi abin da ake ma Ibrahim ayo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a yana nuna fifikon Annabi ne sallallahu alaihi wasallam me yasa aka zabi annabi ibrahim saboda mafi yawan annabawa sun zo a cikin zuriyarsa annabawan banu isra'ila baki ɗayan su duk zuriyar annabi ibrahim ne cikin su akwai manya manya irin su annabi musa alaihi salam irin su annabi isa da kuma tarin su da yawa da qur'ani ya ambace su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma cikin zurai annabi Ibrahim yake sai aka ce kaman yadda aka yi salati da Ibrahim da iyalan Ibrahim ana roƙon Allah ya salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin zurayen annabi Ibrahim ko to kaga kenan sai a ce salatin da aka yi ma annabi Ibrahim salatin da Allah ya yi ma annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim annabawa manzanni kenan da suka zo a cikin zuriyarsa har zuwa ga wanda ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka a tattara kuma irinsu a keɓantar da annabi shi da shi shi da iyalansa mun gane kwatancen ku? kamar misali yanzu a ce a kawo mizani ne mai ma'aunai guda biyu dama ai mizani yana da tasa biyu ne ko ma'aunai biyu gefen dama da hauni to nan ga salatin da aka yi ma annabi ibrahim da zuriyarsa annabawa manzanni da suka zo har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya musu duka gashi anan dosu sun taru anan sannan a gefe ɗaya kuma irin nasa an ɗauko mamanzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da alayensa shi kuma an sa musu a nawajin su waye suka fi dama fa an yi wa annabin to sai aka ɗauko da wanda aka masa da wanda aka yi tun zamanin annabi Ibrahim ga dukkan annabawa yanzu an keɓance masa shi da su ana to wannan kuma ba yana nuna cewa kenan idan ya zama haka sai a ce alayen annabi sallallahu alaihi wasallama iyalan gidansa kenan sun fi annabi ibrahim kenan da sauran annabawa da suka zo saboda yanzu an roƙa musu wani salati sama da wanda annabi ibrahim da alayensa suka samu to ai su waɗannan ba annabawa ba ne a cikin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi ko alhali alayen annabi Ibrahim kuma akwai annabawa manzanni masu yawa wanda annabi Muhammad din yana ciki kenan sai ya zamanto su alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace da su na salatin Allah na matsayinsu shine wanda aka ba su jullun sauran kuma wanda ya kai irin wanda Allah ya yi ma annabawa daga cikin iyalan annabi Ibrahim da salihan da suke cikin wannan zuriya baki ɗaya yanzu ya keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane yadda fifikon yake ko wato kamar abu ne a ce an raba wa kowa a nan wajen an bashi nasa kai kuma sai a keɓe ka da wanda aka bakan da wanda aka ba ma ko anan kai kuma sai a sake tara ma a ce kai da iyalanka to amma iyalanka su kuma ba za su samu abin da ya kai na nan ba in ba su kai nan daraja ba wanda kuma ba su kai din batun da waɗancan annabawa ne su kuma ba su kai su daraja ba don haka ba za su taɓa pipi za a samu pipi ko sama da su ba sai dai ƙasa da su kenan abin da ya dace da su shine nasu sauran kuma na waye na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine irin wannan hadisi kamar misali wanda yafi shahara ya ce salatul ibrahimiyya an ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima to wannan shine taujihin sa kuma menene salati na Allah subhanahu wata'ala gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ma sauran annabawa din tun daga Ibrahim da ma sauran salihai ai salihan bai ma Allah na musu salati wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine wanda yake muku salati shi Allah haka nan mala'ikunsa ma suna muku salati kenan Allah yana yi muminai ma salati to menene salatin da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne yake ma muminai duka ɗaya ne to mafi kyawun abinda malamai suka faɗa dangane da salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato sana'u da Allah ta'ala yake yi as-sana'u alaihi yabon da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine salatin da Allah yake wa annabi in an ce Allahumma salli ala Muhammad ana roƙon Allah kenan Allah ka ƙara dadan yabo da jinjinawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka girmama shi girmama shi da Allah ta'ala yake yi da kuma yabo da yake a gare shi to shine salatin da Allah yake masa salatin da Allah yake wa sauran mu'minai fa ko kuma salatin da mala'iku suke kamar yadda Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to mun jire salatin Allah ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu lahu Allah madaukaki ya masa yabo kuma sannan Allah ya ƙara girmama shi a cikin talikai salatin da mala'iku suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine roƙa wa annabi ƙarin wannan yabon ubangiji su roƙi Allah ta'ala ya ƙara yin yabo ga annabi shine su kuma salatin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi mu kuma wannan ne salatin da zamu yi shine wanda annabi ya koya mana ya zamu maka salati sai annabi ya koyo ya faɗi salati na ibrahimiyya dinnan da kuma wasu salatai wanda suka inganta daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yabo kuma wanda ma'ana a salati kuma wanda mala'iku suke yi ma sauran bayi mu'minai ko kuma salati wanda Allah yake wa sauran mu'minai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra to wannan salati ne kai kuma Allah zai maka sai Allah ya ambace ka a cikin mala'iku ya ambace ka da ambato mai kyau to shine Allah ya maka salati to yaya salatin mala'iku kuma ga sauran mu'minai da yace huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine yake muku salati shi Allah haka nan mala'ikunsa ma suna muku salati to menene su kuma salatin mala'iku mun ji salatin mala'iku ga annabi ko to menene salatin mala'iku kuma ga ga sauran mu'minai shine su nema musu gafara su nema musu gafara a wajen Allah shine salatin mala'iku ga mu'minai eh can cikin suratul ghafir menene suratul ghafir mai Allah ta'ala yace هو الذي يريكم آياته وينزل عليكم من السماء رزقا وما, وما يتذكر إلا من ينيب رفيع الدرجات ذو الأرش والكروه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق باشيبا ونبانا آير منا يجي ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم وقمه السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين kan farkon ayan nake nema amma dai an kawo ita ayar da kuma shahidin da yake ciki wato nema musu gafara mala'ikun Allah suna roƙa wa muminai gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan shine salati wanda suke musu to Allah ya samu dace amma dai shi wannan hadisi mun yi bayani ne dangane da shi saboda akwai riwayan Ibn Mas'ud ingantacciya wanda ta zo da salati mai kama da wannan amma ba irin wannan lafazin kai tsaye daidai da daidai ba wanda ita ma ta zo da wannan janibi na tashbihi wallahu ta'ala a'lam حديثي نقبيتي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سميت أنسا ومالك بن أوس ابن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مئهرة فوجده ساجدا في مسرب وتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات to wannan hadisi ya tabo ta hannun Abu Nu'aymin yake cewa Salamatu bin Waradan ya ba su labarin shi kuma ya ce ya ji Anas da Malik ibn Aus ibn Hadafan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wataran ya fita ya tabarwazu wato ya fita kewayawa wato albaraz shine alghaib kasan su larabawa suna da al'adan fita waje fita waje domin biyan bukata ɗabi'ar larabawa a dacen ba su cika yin banɗakin tsuguno a cikin gida ba sai da fita waje bukata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita falam yajid ahadan yatba'uhu annabi bai samu wanda ya bi shi ba adatan duk lokacin da annabi ya fito ko bai ce wani ya raka shi ba to ana samu waɗanda suke ganin fitar annabi to za su bi shi ba sa son su bar shi shi kadai to wannan karan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita babu wanda ya fita ya bi shi فخرج عمر sai Umar ibn Khattab ganin cewa annabi ya fita kuma ba wanda ya bi shi shi sai ya fito wala Allah sai ya fahimci bukatar annabi fattaba'ahu bi fakharatin sai ya bi shi da yar kula haka kama a ce kula ba kula ba ce kula ita yumbu ne ita kuma wannan yar jakar ruwa ce ta, ta bata kai salka ba ta fata yar karamar jaka wadda ake zuba ruwa a ciki bata kai salka ba salka ai babba ce ita ce fakhara yace aw mitaharatin ko kuma dan abin da ake zuba ruwa a ciki fawajadahu sajidan fi misrabin sai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujuda a kayin sakon hanya misrab shine sakon hanya irin hanya ta cikin jeji din na sirira haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan hanyar yana sujuda wata ruwayan ya ce lokacin da ya je sai tadda annabi ya shiga cikin wani ha'idi wata wani gewaye kewaye na gona to sai tsaya a waje sai ya jira har sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala to lokacin da ya shiga to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikin yanayi na sujuda to nan wajen yace fa wajadahu sajidan fi misrabin sai tadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana sujuda a sakon hanya fatana ha don haka sai ya ja baya yana santa ya koma baya fajalasa wara'ahu sai zauna can baya ga annabi bai karasa inda annabi yake ba hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'asa har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa faqala sai annabi yace ahsanta ya umar ka ku kyauta ya umar hina wajadtani sajidan fatanahaita anni yayin da ka same ni ina cikin sujuda sai ka ne santa gabarina ka kyauta inna jibrila ja'ani faqala a wannan lokaci jibril ne ya zo mini sai ya ce mini abin da ya sabbaba min sujudar kenan jibril ya ce min man salla alayka wahidatan sallallahu alaihi ashra duk wanda ya maka salati guda daya to Allah ta'ala zai masa salati goma ai mun ji salatin mu ga annabi shine wanda ya koya mana ko mun ji kuma salatin da Allah yake wa muminai da salatin da Allah yake wa annabi ai sun bambanta ko salati ga annabi yabon da zai gare shi da kuma girmama shi da zai salati da Allah zai wa muminai ya ambace su cikin mala'iku da yabo mai kyau wa rafa'a lahu ashra darajat kuma Allah zai ɗaukaka shi wato zai ɗaukaka shi da lada matakai kenan guda goma zai ba shi lada guda goma ai kamar yadda aka ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to wannan hadisi sahihun ne ligarihi ko a ce hasan ligarihi Allah ya samu dace shi ma akwai makala da malamai suka faɗa manganu dangane da salamatu bin wardan alayi halin wasu sun kai shi matsayin hadisi ne wanda yake hasan ligarihi wallahu alam to kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa idan kaga mutum a cikin wani yanayi musamman mutumin da yake shugaba to sai ka masa uzuri kada ka je kansa garangatse ka bar shi har sai ya kammala abin da yake yi kamar yadda kuma har ilo hadisin ya nuna mana ana so mutum yayi sujuda ga Allah subhanahu wataala lokacin da abun farin ciki ya same shi sai ya zama sujudu ashkur ko sujudu shukr abun farin ciki ya same ka tunda yanzu ai matsayinsa ne Allah ya daga matsayinsa Allah ya ƙara ɗaukakawa yadda har ma in mutum yayi salati ga annabi to Allah da kansa zai masa salati goma ai kaga an ɗaukaka masa daraja ne to wannan albushir da aka masa sai sujudu shukr kamar yadda kuma shahidin hadisin da yazo cikin wannan babi yana nuna mana mu kodaitu wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati domin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma zai baka daraja a wajen ubangijinka mai ya wuce a ce kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ma salati goma kuma a baka lada goma ai kaga kai riba yace haddathana abu nu'aym qala haddathana yunus ibn abi ishaq an buraidah ibn abi maryam sami'tu anas ibn malik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at to kaga ashe abun hanci biyu ne ko harce biyu ne can Allah zai ma salati goma kuma zai baka lada goma nan kuma sai aka ce Allah zai ma salati goma kuma zai kankare maka zunubi goma khati'a shine azzambu wa hatta anhu ashra khati'at ai ma'anarsa duka ɗaya ne da baya ko man salla alayya wahidatan kan labari ake bashi man salla alayka wahidatan nan kuma shine ya faɗa man salla alayya wahidatan ai tunda an gaya masa yanzu shi ma sai ya isar ko duk wanda ya mun salati daya sallallahu alaihi ashra Allah zai masa salati goma wa hatta anhu ashra khati'at kuma zai kankare masa zanubai guda goma irin wannan zanubai waɗanda ba su ta'allaka da haƙƙin wani ba kuma ba kabira ba wallahu a'lamu Allah ya ba mu ikon yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wanda yake ingantacce wajibi ne a nemi salati ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a samu ladan idan ba a sami ingantacce ba to an kuskure mu hanya babun man zukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama falam yusalli alaihi babin da zai magana kan wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama a wajensa amma bai masa salati ba ambaton annabin nan ba sai an ce muhammadur rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam ko lamirin sa aka faɗa ko matsayin sa aka faɗa aka ce annabi aka ce annabin Allah ka san shi ake nufi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ko aka ce manzan Allah ya ce sallallahu Alaihi wasallam. To, a nan wajen shi ne za mu ji hadisan da suke magana dangane da wanda aka ambaci suna annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙiya masalaci. Na ɗaya tukunna ya saba mu umarnin Allah. Domin Allah ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما umarni aka mana Allah da kansa yana salati ga annabi da mala'ikunsa suna salati ga annabi to sai aka ce ya ku wanda kun kai imani kuma ku yi salati a gare shi kaga umarnin Allah ne حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائب عن إسام بن زيد وأثنى عليه بن شيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين to kaji fa akwai rashin rabo ga wanda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba shi wannan hadisi ya faro daga Abdullah Abdurrahman ibn Shayba yake cewa Abdullah dan Nafi'u as-Sa'ibu ya bashi labari daga Isam ibn Zaid shi Isam ibn Zaid ya ce wa asna alaihi ibn shaiba ta khaira ibn shaiba ya yi yabo mai kyau a kansa wato abdurrahman ibn shaiba ya yi yabo mai kyau akan Isam ibn Zaid wato lokacin da yake bada labarin mun fahimci yadda abin yake shi Abdulrahman ibn Shayba shine bada labari ga Imam al-Bukhari sai yake cewa wanda ya bashi labari Abdullahi ibn Nafin as-Sabiq shi kuma Abdullahi ibn Nafi' as-Sa'iq wanda ya bashi labarin Isam ibn Zaidin to sai Bukhari yace wa afna alaihi ibn Shayba khaira lokacin da yazo kayan shi Isam ibn Zaidin shi Abdurrahman ibn Shayba ai yake ba Bukhari labarin to lokacin da yazo kan wannan isnadin sai kuma ya tsaya yayyabo yayyabo ga shi wato Isam ibn Zaid mun gane wato yayi shi daga Muhammad ibn al-Munkadir daga Jabir dan Abdullah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal minbara Jabir dan Abdullah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hau kan minbar falamma raqad darajat al-ula lokacin da ya hau matakala na farko minbarin Annabi matakala uku ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taka matakalan farko قال سيتي آمين ثم رقى الثانية سيساك تاك متاكلا تبيو فقال سيتي آمين ثم رقى الثالثة سيساك أريوا متاكلا تأكو فقال سيتي آمين سونوكي نعم سأكو sahabbai za su ga abu da ba su gani ba ba saba gani ba faƙalu don haka yayin da manzon Allah ya kammala wala Allah huduba ce ta juma'a wala Allah a lokacin hawa kawai yayi wala Allah jawabi zai musu kamar yadda ya saba hawa munbari ya musu jawabi bayan dai ya kammala ai falamma farada shine ma'ana kenan qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sami'na ka taqulu amin salasa marrat mun ji ka kana cewa amin amin har sau uku ala sai annabi ya gaya musu dalilin amin din yace lamma raqitu darajatal ula lokacin da na haye matakala farko ja'ani jibril sai jibril ya zo min fa qala sai yace min yace shaqiya abdun adraka ramadan bawan da ya riski ramadan fansalakha kuma ramadan ta salube insilah shine salubewa abu ya salube daga jikin abu to amma nan abin da ake nufi lokacin da ta ƙare ramadan ta ƙare ai kaman salubewan ta yi ko tunda idan ta zo wata guda ne kwana ɗaya yana tafiya yuf na biyu yana fita sulub na uku yana fita surub ko ba haka ba aka kaman salib ewan ne to shi yasa aka kawo insilah a ce ramadana ta kare walam yughfar lahu kuma ba a gafarta masa ba shaqiya to wannan bawa yayi rashe rabo yayi asara bawan da ya riski ramadan ramadan ta kare ba a gafarta masa ba yayi hasara fa qultu annabi sai ya ce amin wato asarar ta tabbata a kansa kenan me ake nufi ai bai aiki wanda Allah subhanahu wata'ala zai farin ciki da shi ya gafarta masa ba ayyukan gafara na ubangiji kuma kwarara gafara yake yi subhanahu wata'ala a ramadan a ce bawa bai aikin da Allah zai gafarta masa ba ai ko yayi asara wannan dama ta wuce bai amfana da ita ba Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu dacewa ثم قال sannan sai jibril ya sake cewa shaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhilahu aljannata duk bawan da ya riski mahaifansa guda biyu a raye aw ahaduhuma ko ɗayan su falam yadkhilahu aljanna kuma basu shigar da shi aljanna ba shi ma wannan yayi hasara fa wa qultu amin sai ce amin iyaye ne suke shigar da mutum aljanna ai ana nufi mutum bai aikata aikin da ubangiji zai farin ciki da shi game da iyayensa ya zama sanadiyan shiga aljanna ba an ce aljannatu ta hata aqdamil ummahat aljanna na karkashin dugadugan iyaye an ambaci ummahat ne anan wallahu alam tagliban saboda la'akar da haƙƙin su haƙƙin uwa nata yafi rubanya kashi uku Allah yayi wasiya ga mutane cikin alqur'ani su kyautata wa mahaifansu wajaje daban-daban har ma Allah maɗaukaki ya gwama haƙƙinsa da na iyaye a wajaje mabambanta a cikin alƙur'ani to don haka haƙƙin iyaye yana da girma ƙwarai da gaske mutum a ce iyayensa ya rabu da su bai yi wani abu na burgewa bai yi wani abu na biyayya wani abu na kyautatawa daga cikin haƙoƙin da Allah ya rataya a wuyansa yadda Allah zai ji daɗi game da shi da aikin da ya aikata ya gafarta masa ba aka ce yayi asara iyayenka yin suna nan tallan aljanna ake ma wallahi tallan aljanna ake ma wanda iyayensa ba sa nan duk irin kyautatawar da kai ma mahaifanka a ce kuma yanzu sun tafi sun barka wallahi ka rasa abu mai yawa ka kaddara idan suna nan ya kake gani ka ci gaba da kyautata musu to amma dadinta da yake ko sun tafi an baka dama ci gaba da kyautata musu ko kuma yana na a matsayin albiro Allah ya samu dace Allah ya gafarta musu to don haka mutum kaga nan ana zabarar da mutum in Ramadana ta zo ya daure wato azama ya daura azama sosai wajen yin abubuwan da ya san Allah ta'ala zai farin ciki da shi har ya gafarta masa sannan idan mutum ya riski iyayensa musamman lokacin da kake raye suna sun tsufa ka san sun tsufa tsofo yafi yafi wahalar sha'ani da gaske to a lokacin sai aka ce ka ƙara kyautata musu suna tsufan nan sun tsufa ai ta hakuri da su ai ta yi sun makala sannan sai jibril ya ce shaƙiya abdun zukirta inda huwa lam yi salli alaiki ya yi kwayi hasara bawan da aka ambace ka a wajensa kuma bai ma salati ba babu marawaci in ji annabi kamar sa bakhilun marawaci man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya wanda aka ambaci annabi a wajensa kuma bai ambaci bai yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan cikakken marawaci ayyayo akwai rawar da ta wuce kai makanka rowa kai ne fa Allah zai ma salati goma ko kai salati annabi ko kar kai salati annabi Allah ya ce yana masa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi to ba me yake nema kai din an ce kai ne dan saboda kai ma ka samu madan fara to akwai marowacin da yawa kansa rowa akwai marowacin da yafi wanda yayi kansa rowa saboda yin salatin da zakai annabi kai zai jawo maka salatin Allah ne da kuma gafara da kuma lada to sai ka ki kai Allah ya ba mu ikon yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana nuna cewa akwai hasara kenan ashe ga duk wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama bai masallaci ba riba ne a gare ka ai ta ambatan annabi kana ta masallaci ana ta ambatan sa kana ta masallaci حدثنا ابراهيم بن واحده صلى الله عليه اشرا wannan ma'anar ta zuwa baya ko حديثي نيكم وان ديكي انكنتش مسلم يكاو حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا بن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركي المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رجم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رجم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال رجم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين wannan ma ma'anarsa ɗaya da wancan hadisi na farko da muka ce illa ma dai nan jerantawan ne bambanta kuma shi wannan hadisi wato ya zo daga abu hurairata kaga wancan kuma daga wa daga jabir dan abdullahi haka ne ko wannan yace ya hau mun bari sai yace amin amin amin bai ambaci taka matakala ba aka ce masa ya rasulullah ma kunta tasna'u hadha baka zan kana aikata haka ba to shine sai yace jibril ne yazo mun yace ragima anfu abdin can kuma an ce shaqiya ko shaqiya abdun nan kuma ragima anfu abdin can ashaqawa shine rashin rabo bata tashi a kiyama matsiyaci shine shaqiyi to wannan kuma da aka ce ragima anfu abdin an turbuta hancin bawa wato ulsika birugam kama a ce an goga masa hanci a turbaya wanda aka aka kama mutum a kama ƙeyar mutum ana fusgarsa ana fusgarsa a kifa shi akan ƙasa a goga fusgarsa a ƙasa ai an gaya walakan ya gawa walakanta ko ko ba haka bane ya walakanta to ba wai ana nufi a zahirin ne aka masa ba larabawa suna amfani da wannan ibara dan su nuna cewa mutum ya walakanta mutum ya walakanta shi ragima anfu abdin an turbata hancin bawan da dakhala alaihi ramadanu wa lam yughfar lahu ramadan ta shigo amma bai aikin da za a gafarta masa ba annabi ya ce amin aka ce ragima anfu mar'in zikirta indahu fa lam yusalli alayk an turbata hancin wanda aka ambace ka a wajensa bai maka salati ba wannan shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce wasu malamai sai rawaito kama at-tabarani حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت قريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية فخرج وكره أن يدخل واسمها بروة ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته wannan hadisi ya je zuwa ga daga Juwairiya daga Abdullahi dan Abbasin daga Juwairiya bintul Haris Juwairiya bintul Harith ibn Abi Dirar matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam anna annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha wataran annabi ya fito daga wajenta mana annabi ya kwana ne a wajenta kenan sallallahu alaihi wasallama ya tafi masallaci wa kana ismuha barwa da sunanta kenan barwatu fa hawala annabi sallallahu alaihi wasallam ismaha annabi sai canja mata sunan nata sai juya sunan fasammaha juwairiya sai annabi ya kira ta juwairiya ya canja mata sunan daga barwatu saboda malamai suka ce shi suna barwatu dan kama akwai taskiya a ciki kubutatta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa kariha an yadkhula wasmuha barwa nan kaman ya juya maganan ne wato ai annabi ya kyamaci ya shiga gare ta alhali wannan shine sunanta kubutacciya to shi yasa tun lokacin zufafin ta ake nufi dan wa kariha an yadkhula wasmuha barwa la ana magana tun lokacin zufafi annabi bai so ya shiga gare ta lokacin da ta tare wannan shine sunanta ba shi yasa sai canja mata suna kaman ya waiwaye maganan ne a baya wa kanat muhabarwa fa hawala annabi sallallahu alaihi wasallam fa samaha juwairiya wa kariha an yadkhula wasmuha barwa misali to fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita thumma raja'a annabi ya dawo ilaiha zuwa gare ta ba'da ma ta'ala an-nahar lokacin wuni ya daga wala Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne lokacin da hantsi wala Allah ya fita ne da safe wala Allah ya fita ne tun ma da asuba Allahu alam ya dai fita ya batta tana ta zikiri azkar take yi eh an ce ta tara tsawaku ne ma tana ta kirgen azkar da su tana ta azkar tana ta azkar tana ta azkar annabi ya fita ya dawo ya ganta tana ya sake fita lokacin rana ta daga da ya sake dawowa wahiya fi majlisiha alhali tana nan a inda take zaune bata fasa zikirinta ba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zulti fi majlisiki kina nan dai a wajen zamanki ana ta bugawa to sai annabi ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marwat ai baki sani ba duk zaman nan da kika yi ni da na fita bayan fitata na barki na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku in faɗe su kalmomi ne guda hudu sai in nana ta su sau uku annabi ce lawuzinat bi kalimatiki da za a auna su da kalmomin da kika ta faɗa waɗanda ba su ba na azkar wazanat hunna da sai ta rinjaye su a nauyi yanzu annabi yana so ya bata wani zikiri ne ko to kai da zaka ce ai za a iya samun wani abu dan gajeren zikiri wanda yafi zikiri mai yawa lada kace kana da mafaka shi wannan kadan din da aka faɗa daga wajen waye fito kai kuma naka da zaka tallatan ta ina yake tushensa za a duba aiko wannan annabi ne ya faɗa dama daga wajensa aka samu zikirin duk abin da yake da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine amma wanda bai zo daga wajen annabi ba sallallahu alaihi wasallam a jingine shi ake yi haka lamarin yake to manzon Allah sai ya faɗi waɗannan zikirin yace subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كوكما ومدد كلماته أصلا كلمة شيني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته سنة أربع كلمات سيفة السونوة sau uku suna cikin azkar da ake so a fi sabahi wal masa kanana ta sau uku sau uku suna lalala kwarai da gaske kaga wanda ya zo na ya ta awanni tana azkar wanda ba wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan din yafi wancan nata subhanallah wa bihamdihi ai mun ji a baya babu kalmomin da suka fi soyuwa ga Allah kamar waɗannan tasbihi da tahmidi suna da daraja kwarai da gaske a wajen Allah suna da daraja tasbihi tsarkakewa Allah ne daga dukkan abin da bai dace da ubangiji ba tahmidi kuma yabo ne ga Allah tare da masa godiya akan tarin ni'imomi da yayi wanda shine karshen abin da mu'mine suke faɗa in sun shiga aljanna tun anan duniya ma abin da suke ta faɗa in sun je aljanna abin da za su faɗa kenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazana Allah ka sanya mu cikin masu tahmidi to subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala tare da yabo hada da godiya a gare shi wannan subhanallahi da wannan tahmidin ku duba fa subhanallahi shine fa abinda mala'iku suke bautawa Allah da shi shine abinda suke bautawa Allah da shi yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturu shi yasa lokacin da Allah ya tambaye su dangane da Annabi Adam alayhi salam da suka musa me yasa za a halicci Annabi Adam a sashi a duniya su fa suke wa nahnu nusabbihu haka suka fada bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalimu ne muke ta yin tasbihi subhanallah bihamdika kuma tare da maka yabo da godiya subhanallah walhamdulillah mu ne muke ta yin wannan to da haka da shi suke bautar ubangiji to nan subhanallahi wa bihamdihi sai annabi ya ce adada khalqihi yawan halittun Allah akwai wanda ya san yawan halittun Allah wane mutum sai a ce census an kirga mutanen da suke ƙasa to ai kawai hasashe aka yi ko ana cikin kirgen an yi plus minus kuma an wuce wannan wajen enumeration error an wuce ta kuma an yi plus minus duk yadda kowa kai da kokarin ku ba za ku gane ba an yi plus minus wasu su rasu kuma an haihu wasu su wanda ne suka fi yawa wanda suka rasu ne suka fi yawa ko wanda aka haifan kuma an riga an wuce kirgen gum to ba wanda ya san adadin halittun ubangiji sai wanda ya halicce su wallahi yanzu kifayen da suke cikin teku wa ya isa ya ce zai san adadin su na kogi ma wa ya isa balle na teku balle ya zo tururuwa balle aka je suri suri da ake da shi da kwarin da suke ciki nan kawai aiki ya ishi mutum ba wanda ya san adadin su to kaga nan kana yin tasbihi da tahmidi ga Allah sai ka ce ya Allah ina maka wannan tasbihi da tahmidi adadin halittunka wanda ba wanda ya sani sai kai annabi ne koya mana don haka sai mu adada khalqihi sannan wa riba nafsihi ina ma tasbihi ina maka tahmidi gwargwadon yadda Allah ya yarda gwargwadon abinda Allah ya yarda yanzu kana neman yardarsa wa zinata arshihi kuma gwargwadon nauyin al'arshinsa wa ya san nauyin al'arshin Allah wane mutum awon al'arshi nauyinsa zinata arshihi wa ya san nauyin al'arshin Allah duniyan nan da muke ganinta da muke zaune a ciki ba ita ɗaya ne muke tara a cikin farfajiyar duniya ba ad-dunya ita dai wannan ita ce Allah ya samu a ciki dan anan ne mutane suke wala Allah yana da aljanu a wasu planets din wallahu a'lamu dan an ce an kore su a nan duniya wasu sun hau kan tsaunuka wasu sun shiga cikin abin abin nan tekuna wasu an kashe su to su waɗannan dai mukarraban duniya gaba ɗaya da ake da su da waɗannan taurari da waye da ake da su waye san adadin su to duk gaba ɗayan su ba su kai sama ta ɗaya ba sama ta ɗaya ta kuma tana can in an tara duniyar da mukarrabanta aka watsa su a cikin sama ta ɗaya kaman a jefa zobe ne a cikin sahara desert sannan in ka ɗauki sama ta ɗayan ita ma ka jefa ta a sama ta biyu kaman haka har ka je ka ita ma sama ta shida in ka jefa ta a sama ta bakwai kaman haka idan ka ɗauki ita kanta sama ta bakwai ɗin ka jefa ta ita kuma a cikin kursi ita ma kaman haka kuma kursiyin ne Allah ta'ala ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard samman da kasan baki ɗaya kursiyin su ta yalwace su ta fi su ta haɗiye su gaba ɗaya in ka ɗauki sama ta bakwai din ka jefa cikin kursiyi kaman ka jefa zobe ne a cikin hamada yaya kuma al'arshin ubangiji baki ɗaya su ma dunkule suke cikin al'arshi da kursiyin da samman balle duniya kuma ya tsugugi da abin da ke cikinta ɗan adam mai rigima du'a kunshe suke ar-rahmanu 'alal arshi istawa ba wanda ya san buwayar ubangiji sai shi ta'ala to dan haka aka ce wa zinata arshihi nauyin al'arshin sa subhanallahi wa bihamdihi gurgudun haka ya Allah ina maka wa midada kalimatihi ko kuma wa madada kalimatihi da yawan kalmominsa yan ce wa madada kalimatihi da yawan kalmominsa in kuma yazo wa midada kalimatihi da yawan tawaddad da za ta rubuta kalmominsa wa ya san kalmomin Allah walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahr yamudduhu sab'atu abhurin ma nafidat kalimatul lahi abinda ke cikin duniya na bishiyoyi baki daya a ce da duk za a feke su su zama alkalami a fefeke wata bishiyar sai ka samu alkalami miliyan a jiki akwai irin bishiyoyin nan kaje gansu ma United States sai ke alkalami guda miliyan a jiki bishiya daya to duk da a ce za a tseren duniya a maida su alkalami tekun da yake duniya baki ɗayansu tekunan nan ka haɗa su guda nawa ne tekun ne hudu ne ko nawa hudu ko indian pacific atlantic antarctic haɗa su baki ɗaya kuma sai ka kawo wasu irinsu guda bakwai sun zama nawa kenan ha sun zama nawa a'a wasu irinsu a kawo sau bakwai ashirin da takwas ka samu kwatankwacinsu ashirin da takwas ba sau bakwai za ka yi ba walbahar ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin shi wannan din yana nan sannan bayan sa a sake kawo kwatan kwacin sa kuma sau bakwai su waɗannan hudun suna nan kenan sai ka kawo kuma guda 28 ya zama 30 da nawa to 32 duk su zama su kuma tawada a ce za a dinga rubuta kalmomin Allah har sai ce kunnan ya kare sai alƙaluman nan sun kare gaba daya ana rubutu da wannan har sai ya gama cinyewa gaba ɗaya an je babu matras icen ya gama cinyewa a sake ɗauko na alƙalamin a cigaba rubushi ma sai ya ƙare tekun tekunan nan duk sai sun ƙare ma nafi da kalimatun lashi kalmomin Allah ba za su ƙare ba a nuna maka cewa kalmomin Allah ba su da iyaka ne babu ba su da daidai wasan iyalinsu to kayan mu ubangiji subhanallahi wa bihamdihi gwargwadon wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koyar da wannan tasbihi kaga sai a rike shi ko subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidad kalimati fade shi sau uku ka zauna ka nutsu yanzu mun fassara ai mun jin fassara ko mutum halarto fassara a zuciyarsa yana fada yana halartowa fassarar yana fada to karin daraja ne gare shi wajen Allah ta'ala قال محمد حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل أما وأن الرواية بيتي عن جويرية إلا مرة واتو بيتبتي وعن جويرية با يرويتو أتي عن جويرية إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية haka yazo a ruwayan ta wannan isnadin da aka ambata walam yaqul bai taba cewa an juwayriyata ba illa marwatan sai sau daya kamar yadda yazo ana waje ai an juwayriya yace ko to anan ne ko ya fada to hadathana ibn sallam قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات حديث يزود أبو هريرة الله يرضى عنه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ista'izu billahi min jahannam ku nemi tsaron Allah ta'ala ku nemi kariyar Allah daga jahannama ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi kariyar Allah daga azaban kabari ista'izu billahi min fitnatil masihid dajjal ku nemi kariyar Allah daga fitinan shafaffen albarka dujal استعذوا بالله من فتنة المحيا والممات ونعمت كارير الله دقى فتنة رايوة دقى فتنة رمتوة kaga waɗannan abubuwa su ne wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasta'wadhu min arba'in ko ya kasance yana neman tsari daga wasu abubuwa guda hudu a wata ruwa ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir ko akhir falyata'awwad min arba'in in dan ku ya kammala tahiyar karshe to nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu sune waɗannan annabi yana wannan addu'ar a tahiyarsa ta sallolin farilla kenan yana yi sau biyar a kowane wuni sallan asubahi sallan azhar sai a tahiyar ƙarshe hakanan la'asar hakanan magriba hakanan isha'i duka a tahiyar ƙarshe ba tahiyar farko ba bayan mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu da sigar Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ta zo da wannan siga kaga wannan ya tabbatar mana akwai azabar wuta dama qur'ani ya nuna akwai azaban kabari hadisin ya ƙara jaddadawa ayan alqur'ani ma ta yi ishara akwai azaban kabari wa yawmal qiyamati adkhilu da Allah ta'ala ce annaru yu'rabuna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab da aka faɗi fir'auna da jama'arsa sai Allah ya ce annaru yu'rabuna alaiha wuta ce ake bujiro su akanta guduwan wa ashiya safe da maraice wa yawmal qiyamati kuma ranan alqiyama za a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da iyalan fir'auna mai ma'ana jama'ar fir'auna al anaina nufi jama'a ku shigar da jama'ar fir'auna mabiyansa ashaddal azab azaba mafi tsanani daga ta baya ah kina shi akwai azaba baya kafin kiyama wacce ce azabar kabarin ne Allah kamar na tsare da azaban kabarin dujal kuma shine annabi yace khairu fitnatin yuntazaru abin nan astaghfirullah tuntubin harce ne ai kuma kun san har tuntubin harce ne eh sharru fitnatin yuntazar mafi sharwan fitinar da bata zo ba tukunna dujal ba Allah kamar na tsare da dujal yanzu yan baranda sa suna nan suna ma kokar ma mai duniya shimfida suke tayi sai ya zo hmm suna gyara duniyar kafin zuwa kafin dujal ya zo fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitnatul mahya wal mamat mutum ya zamanto ya bar Allah mutum ya zamanto a rayuwarsa bai bi Allah ba wani abu yazo sai sha makance tsakaninsa da bin Allah wani abu yazo ya hana shi yin addini wani abu yazo ya dauke masa hankali kai shi zuwa ga abin da Allah baya so wannan shine fitinar rayuwa ko jaraba ta samu mutum wanda ba zai iya kasa yin hakuri a kanta wanda wannan sai ta sabbaba masa yanke kauna daga ubangijinsa wannan shi ma fitinar rayuwa ce don haka shi yasa fitina ma jarabawa ma mutum ya roki Allah ta'ala ya bashi jarabawa Allah kada ka fitine mu da jarabawa da ba za mu iya dauka ba la tuhammilna ma la taqata lana bih duk ya fada karkashi fitinar mutuwa kuma shine mutum ya cika ba da imani ba Allah ka mana tsari Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe abinda muka faɗa daidai Allah ta rama alada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum